إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلام. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurin a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yau yau muna ladi sha uku ga wata na zulƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar masu jinmu da shirarrenmu masu jinmu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kinan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 52 kenan ko harko dai 96 99 01 62 ko 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fashikita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu an direct ko ka sa darul hakam maiduguri allah mana muwafaka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bismillah bismillah to
wannan da muke tsoron mu da wasu a
rayuwa ce ake yi wata iri eh kuma kana da mijinta kuma haka kamar baka da baki lokacin ya ga wasu ya ne da
baka da baki na raba kwana da ake to kamar yadda gajiyar insha Allah assalamu alaikum alhamdulillah
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
An tashi laya.
la la alhamdulillah
Alhamdulillah. Malam wannan haka yi zan kasance su a nima jama'a haka.
na'am Kan a kan a masallaci ana kudu ba ko da a wannan satin na gani wala mutane wasu kokarin hakkun kan suke fi da ana kudu ba.
to Ko kan da wasu kokan kira daga mutane kawai ne ke yi wala ko ana masallaci zaune juwa na masallacin namu da nan karkara ke haka nan wani mutum ya yi ke na karawa.
shikenan na gani na ji Mm.
A to ba mu gana.
Sure. Ta assalamu alaikum na'am Mm. assalamu alaikum assalamu alaikum na'am bismillah la la alhamdulillah ha eh eh eh eh to to to muna fata da kenan wa masu kira su yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira ko ka kashe rediyo ko ka gusa daga inda take kuma eh, na ƙara bayanin waɗanda suke kallon mu ta hanyar facebook za su iya aiko da tambaya a fashikin da suka kama mu a lokacin da muke shiri insha Allah Eh, kenan shi kuma mai kira mutum zai kira sai kawo da rediyo ko ya gusa daga inda radiyon take kada ka ce kana waya kuma kana jin radiyo shine ba a jin abin da ake hodi ana wata yanwa za su gane Mm. assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah la game da gabashin ka da kyau
a kwanan ku la la a shekana dagawa jaga
a tashi la lafiya la
malam muna da tambaya ne to bismillah
eh muna zawa mun yi bulaguro ne muna zawa daga bulaguro mun zo murya eh sun yi magarba eh alwala ko ana jama'i eh ban san kuɗi da suke zuwa da suke suka za a shi sallar isha'i eh ina yi kuma da muka tashi yamma eh eh da na tsaya ne na ga isha'i da isha'i kuma da na yaya na bi su ga isha'i eh
kuma ya nema garuwa ya yi kuma
to shi kenan kamar radio ka ji an damsa kam a takaice kaman wanda take maganar eh, su biyu ne kenan dai kishiyoyi ne mata sama da daya kuma ba a raba kwana tana wanda harko lamarin cikin gida ne za a bincika tsakaninki da mijinki mace namiji ba kumya kuma duk musulmi ya san da wajibi haƙƙin raba kwana tsakanin mata wani abu ne wanda yake ba bai- ba mai jahilta shi don da ya mace sama da ɗaya ya san wannan wajibi ne haƙƙi ne wanda kuma Allah subhanahu wata'ala yana kamu game da rashin cika wannan haƙƙi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin cewa wanda yake da mace guda biyu ya karkata zuwa ga guda zai zo gobe kiyama bangaren jikin shi a shanye man kana da imra'atani famal ila ahadi ma jalun na to shukru ma ilmu malin namar wa'il to annabi ce duk wanda yake da mace guda biyu ya karkata wajen ɗaya bar ɗaya zai zo gobe kiyama ta ayyukan kiyama bangaren jikin shi a shanyi kin ga wannan iyawa bayan wajibci kuma ga hukuma da ake samu rashin adalci irin wannan to kenan wani abu ne cin gida zaki kokarin jan hankalin shi na ba san ba abin da ya sake haka kin a ga mai hadan abin ku in tsakanin ku bai ba sai ki samu gida wannan kusa yana za a samu a ciwo kan abun na rashin adalcin da yawa kana a nemi dalili wannan shine abin ya kura abincin gida ne wannan kuran Allah ya kawo gyara amma abin da sananne kowa san rashin haka- yin hakakin zalunci ne kuma da abin da Allah subhanahu wataala yana kawo mu ga waɗanda suka yi hakakin ba dalilin komai sai mai magana ta a masallacin juma'a wasu kan yi bokal ma'ana yi magana da salula ya ba da amsa kuma shi ya magana yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa wanda ya magana a ranar juma'a man laga fala juma'a ta lahu wanda ya mun kalli ahi an sit ka fara daga wani ma ya ce ishuru kai ma ka lagau kenan cewa ma ishuru balle kai kai kai a takaice eh, annabi sallallahu alaihi rana eh, cikin sahabbai na ga ubay bin ka'ab ne da tamim mudari da da da abu darda da abu darda ana cikin huduba sai abu darda yake tambaye ubayi kasan ubayi an iya cikin makarantar qur'ani sai ka tambaye annabi iya karanta kan tauta yake tambaye annabi yake tambaye ubayi ubayi wannan aye wannan aye shi sabko a tambaye da me kurin ana karanta aya ne a cikin hudu ba sai shi abu da tambaya ya tambaye ubayi wannan aye shi ta sabko kaga nan tambaya ce a cikin hudu ba ayar da liman ya karanta a hudu ba ita ce ka tambaya shi ta sabko wannan aye sai ubayi ya kyale shi rubuce mai koyi ba sai da aka kare sallah sai ubay ibn ka'ab ya ce ma abu darda malaka juma'a ta illa malaka illa malaka wata yau baka juma baka lada juma kun hello laga wanda kai baka samu komai a juma baka lada ce ya bani kun nan tambaye ka aya yace kwarai shi aka garza annabi ya rayi ba a koron raba gardama ba ba wani sabani kaza suka ce an- ce annan abu darda abu darda ya rasulullah ko kaji kun ubay dan na tambaye shi wata wannan aya shi sab ko wannan juma ban ladan juma annabi ce sadaka ubay sadaka ubai ma'ana ubai ya gaskiya abin da ya gaya maka baka baka ladan juma'a yau ka gani kenan to ina ga kawa wani magana kawa wani bokal gaskiya yin magana a ranar juma'a ana hudu ba iya ras- kana- kana asarar ladan juma'a ran nan shine kuma magana tabbatar ta Mm. assalamu alaikum alaikum salam wala ina fara lafiya alhamdulillah Allah ya kokari alhamdulillah ina da tambaya guda biyu akan sallah to Allah sana sani bismillah
kamar mutum ne ya tarro sallah mai raka'a hudu
eh
ya tsaro tsarobin karshe kuma kamar wanda ana bayyanawa kamar sallar isha'i da in zai ci kofi zai bayyano fatiya da sura bayyana ne ko a sirtabe
to
sai da
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am na'am sun sun- ha wanda yake da mata ba ɗaya ba biyu ba ga eh kamar wajen siyar da su musu ba baki ba kamar ana iya ba ko wani abin da sai da bango kuma dole sai ne a gama a ba ta mutum na wuce
to na gane a to sai a takaice sai mai magana ta ya ɗauki ƙarhen baban shi uban ya sa laya ya ce ko ya ɗauka kan ƙur'ani to yalwa ko da ƙur'ani ko ba ƙur'ani sata haramu ce uban uwa ya hana ɗauki kan shi wannan bai- ba wannan dama ko ba ƙur'ani kai ka ɗauka ko ba qur'ani bai damar ita kan shi kan shi ne bisa ta dauka kayan sa laya ka tambaya ma kai dauka ma kai mishi akwai laya tunda wasan wasan sa laya ba shari'a bace ba amma uba ya hana kan shi misal za dauka wannan ya mai ya ba shi tsoro da ka taba shi wannan dole ya hankali ka taba kan shi kurin gaskiya da laya ko ba laya taba kan uban haramu ne dan ba kan shi bane ba eh assalamu alaikum alaƙa salama na tafanan lafiya lau alhamdulillah
sashi na tambaya to bismillah Allah sana sani a an ba da an je juma'a kana zauna ana wuce ba kuma wani da yake kamar kana kasa da tafin shi sai da kuke ke tashi da yau da zauna shi wannan ya
Eh, in dai magana ce magana ce sai dai eh, kurin sai dai yana iya maka ishara ba ya magana ba ishara zai maka Mm. na gaya maka inda magana ce ya yi magana lagawu ce da ya juma ba a magana kurin an ce maka an tambayi aya ma an ce lagawu ce balle gyara mushin wada kurin hidda daga kai gusa maka ima ishara ana iya ishara da hannu assalamu alaikum
alaikum salam malam yana kwana lafiya lau alhamdulillah tambaya ce nake na'am kamar yanzu makeup da ake yi ta arni eh lokacin nan da aka yi ta na yi arwalla to kuma daga baya sai aka yi makeup din to kuma sallah nan da ake yi ta godiyar Allah to kuma shine na ce kamar bata da matsala haka tunda da an sassa da an bata ne ta haka.
To.
Wani na
to shikenan kamar radio ke shi sai mai maganar ya zo shi bai yi magaraba ba da ya zo sai ke tsammanin isha ce ake magaraba ake ashe isha ce kuma sai wannan furin da wasu kwalluwa ne ba yanda za a yi a ce ha lokacin isha ya ce kan magana ce ko tsammanin magaraba ce a ina zai haka nan a ina ne za ka zo a yanzu ana sallar isha har ta yi ana isha ka ce magarba ce za a yi to makayin da a takaice shi ka'ida abinda aka samu daga cikin sabai ka iya bin su suna ishe kai da kai ne magarba ka bi su niyyar ka ta magarba in sun ka yi raka abin raka uku ka yi tahiya ka salamci ko ka ji salama wannan ya tabbata cikin sabai to ganin abu ya riga ya wakana ba ta sallah ba a sake sallah kamar ka ce ka san ne sallah isha kai imam shafi rahimahullah iya ganin ah, babu wannan sharadin in kai isha ta yi kuma gaba ka magarbar amma abin da yi tunda akwai aikin sahabi ka bi wannan sallah ta isha su kai kana ga ne ka ta- ta magarba kuran shi yi maka kuran Mm. assalamu alaikum malam ba ka samu muna lafiya lafiya alhamdulillah to baka malam tambayar da gare ni eh akwai ma'aurata shi ne to shi masu yin su karkame eh aka lace ma'aurata shi ne eh mace da miji Eh.
to kasu malam macen macen sai ta rinka gwada mijin kiyayya eh da ta rinka gwada min kiyayya sai shi ya je gidan su sai ce ya ga wata kan ya wata ya ce a ɗaukar mata a a ɗaukar min santa da aka ɗaukar min santa ya tafi da ita ya tafi da san nata ya mata wadan dabar haka to yarinyar ana nan a sirra yanzu sirra ko yake kira ta goma ba mai in wannan ya zo ce ta je shi to shi ne wai yake so mu gata malam ya wannan sharri ne ya to muke tsammanin ya mata wani wani a aki duka kawai yau wata ne ta duka santa ba shi to shikenan sai mai magana ta eh, na'am assalamu alaikum Allah salamu alaikum wa
na'am
tashi lafiya lafiya lawan jaka bismillah
barka da aiki ana alhamdulillah na'am ma mutu da tambaya ne ta bismillah Allah sana sani
tsarin da masu yi kaya bukata kwanta tare da nuna ma a a kamar ya yi ka taba ta shi ne mene
kamar mata ka ce kuna tsari tana bukata kwanta tare eh kuma ta ce ana ga kamar ka taba da ka mata ne ta ce ma a a ya yi
ka bukace ta ta- ta ki kunci ne
eh to na sai gane ta ce ma a sai ta ce maka mi
sai ta ce ma a a sai ta ga dama ko yanzu ba ta shirya ba to shikenan na gane to sai mai maganar abincin mata biyu dole ne sai an gama sa'a yan wa an kace asali a shar'ance mace kowace zaman kanta take muzunin al'ada akwai uwar gida da 'yan ƙananan mata a cikin gida ga o gida za ta ba da abinci ta ba su kudin kaza kaza kaza take ta da wannan a musulunci mace kowace zaman kanta take o gida o gida ta kuma ne tsohuwa ce da tijiwa ta ta jima a cikin gida amma a ce in ta je hushi ko ta sake ta dawo wacce ce o- ana rigima wacce o gida mace kowace zama guda suke matsayinta a wajen miji miji ne mai gida shi ne mai gidansa gaba daya ba mai ba wata umarni ba wata ke bin wata wata a kowace zaman kanta take mace ce mai zaman kanta haka abinci idar abinci kowace nata tsarin ma ko muna mutar to amma muna al'ada magana ana yi in mata sun amince wani abin da aka ce na amincewar mata sun haka adam aka saba yin amince ba laifi bane ba haka za su yi rayuwarsu amma maganar cewa dole ba dole bane ba a da shari'a kowace da abincinta amma sun amince za su yi tare na ba matsala bace ba amma salon shari'a kowace tukunin daban to amma ganin nan ana gidan guda ne ma abinci guda ne aka yi ba a cale shi bane tunda kowace ta amince eh a wannan shine ba- amma ba dole ba shari'a ba ta ce dole ba kowace sai ka gama sai dai a ce misali akwai masu hali sukan dauki mai abinci kaga wannan kenan abinci kowace ka dafa mata wannan kaga misali kaga ba wata abinci ne kowace a raba mata wannan ba lahi bane ba amma a dora misali yanzu akwai mace misali wata mace ka dauko mata amarya ita kadai ran cikinta ka zo da uwar gida mai ɗaya goma ko sha wani abu waccan da ɗaya takwas ɗaya ka wajen ishirin na ko ko ishirin sai a ce wata amarya za ta ma mata uku misali da mai ɗaya ishirin da wani abu da ɗaya ishirin na sai ta musu tuwo kaga an ɗora mata wani abu da Allah bai ɗora mata ba yarinya ƙarama an kawo ta an bata tuwo mutum ishirin iya gidansu ba su biyu ne wasu uku na gidansu kaga wannan al'ada ce mai nan ba shari'a ba ce to amma idan ta ɗauka wannan faɗi ba lai- ba- amma ba a ce tilis ne ka'ida ce ta arme ko ka'ida addini ce ta ce he ta musu to gaba ɗaya a al'adar ku ce ta wuri ba musulunci bai ɗora wa mace ko ce he ta tuwo ta wa dukan tuwon gaba ɗaya ko ce nata ita ɗaya ta zo tuwon ta za ka ɗora mata tuwon ta za ka ɗora mata bai wa ɗora mata tuwon mata uku misali da iya wajen ishirin gudun abu ba ɗora mata ba an haka nan dama haka nan to ka ɗauki mai tuwo gaba ɗaya ta ba ko ce tuwo balle Allah baka hali amma Allah baka hali ka zo ka tara mata uku hudu ka ɗora amarya tuwon mata ish- mata uku da shirin ba shi ba sun ce ka gaskiya an haka da hali to ka sa mai tuwo daga tuwo duka tana raba musu shi ka huta amma kan mu ɗauka wai shari'a ce a ce dole ya ta yi amarya ya ta wa sauran mata tu a'a amma ta ɗauka iya haka ka saba ta ce ta rada ba matsala bace ba amma kan mu ɗauka shari'a ta ɗora wa mace yin tuwon sauran mata yan uwanta a mata ɗauka wani ba laifi bane ba a takaice assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah bismillah jika
malam dada ina so ko da yau ne ko na wata min da an samu lokaci a yi karin bayani sai wallahi a kan yan abin da yana nan abin da ne amma a kan zaman da sun da mata su har da Allah su kamata ba saboda yan mata ba da wasu ma matan auren su dole a maza ne su mutan nasu kuma na amma guda wani guda daya wallahi har da Allah ban sai ban yi ko ban taɓa doka ba ko mai amma har da Allah abin kwata-kwata malam su yi ba ya kamata a fitar da wata kuna wajen ko da hukumomi ko sarakuna ko ma yana yi a kan da su wanda ake kawai a saman mutum da ya kamata kawai a yi. Allah To, ya kawo da Haji.
Allah ya ce ba a matsayin naji naji naji shikenan Mm. assalamu alaikum assalamu alaikum lahalau la bismillah wai wani da suke cewa mutum an iya kiran sallah ta daucewa ya ce wani gaske gaskiya
eh to shike na kama radio kama ne zan aiki kiran sallah ba ai ya kamata ya arziki ba kama kama radio to a takaice a zan ba ka a takaice mai magana ta ita kuma tana tambayar ado da ake wa mata mace in ta aure akwai wata hudubar shidan da shidan ke kawata mata wani makeup a sa mata a mata joni a huska a mata a mata joni a shafa mata wani abu da huska ta canza kamar birinya da ta kuma wa amma shidan wa ado ne har amarya za a wa zaka gidan miji da ya ganki ya aure ki da kyangi sauransu wannan za ta miji wani wata wata siffa daban wata ba ta ta ba to ruwan zai magana ita tana magana sallah ba lamarin ba sallah ba ta kade ba a dan sallah ce tunda an ga an yaro walla sallah wannan bata ana iya sallah amma shi wannan mai kwabkin da kuke yi a canza mata hannun a canza mata halitta ta iya cikin la'anta da an tsinewa mace mai canza halitta canza halitta hadari ne laihi ne shi kawata muku kuma la babu wani kyau ko da kudu ba shi ce ken da Allah ya miki ya ganki almaki wani bi miki ba yake wani sabon siffa daban ta banza ko a canza miki halitta ki da Allah yake kaman birinya wata aljana aljana wa amma wai shedan ya kawata masa waya wani muke wai wa amma amarya za'awa haba yalwa ba magana ba sallah bace anan a wannan akwai akwai tsinuwa canza halittar Allah eh ba hada ba a sha mai a sa mai amma shi muka sa mai muka kunta aka canza halitta yake ba dai bane da shafa mai a sa mai a gyara mai ba dai bane ba wannan canza halitta yake ke bakakkirin ga zuka sana daban kuma ba ga gaskiya gaskiya ko harace ma bata bata bata halitta yake a takaice ruwan yake kauce ma wannan mai bikin shi ne laihi ne ko sallah ko ba sallah amma sallah an kai arwallah kuma aka shawa sallah ta yi takaice wannan sallah sai mai magana ta wadda ta ce wai mace ce take bishi da mijinta mijin ya ce mai wata ta ɗauko mai santa zai mata wani asiri ya mata yan wani mun sha nanatawa eh asiri mai asiri asiri ne tsahi ne ba wani asiri tsahi ne kawurci ne yanwa yin sihiri irin wani maganin amata maka katta a ko ta ko shi ji hankalinta sihiri ne kuma Allah da nasun Qur'ani sihiri kawurci ne misali Allah ya ba labarin Suleiman wasu sun doki suna suna da lakunna da kaza hatimin hasimin Sulemana a Sulemana da wani hatimi ne lagani ne ya sarauta Allah ya ce ma kafara Suleiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir Allah ke wanke Suleiman cewa Suleiman bai kahurta ba ka ji ko yace amma shaydanu ne suka kahurce nan shaydanu na malamai na mutane ne shaydan mutane me yagun malamai suke suna addini yace wasu yanzu shaydanu suka kahurce suke karantar da mutane da sihiri karantar da sihiri kahurci ne yin sihiri kahurci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadda sihir qatl bisaf annabi yace hadda matsahi a kashe shi takobi dan haka suna ta suna asiri yan da wani ake za a yi magani a janyo hankalinta a yi faraku a raba su a mata kaza sunan shi sihiri ya ce asiri a sihiri ne kahurci ne da nasu kuɗin da sunna mana ku guji irin wannan aikin kaga anan shi mijin ya kahurce ita al'uwata ta taimaka mishi can shi dama shi malamin dama kahurce ke duk yin aikin kahuri ne ko sallah ce kake bi sallah wanda ka irin wannan aikin ya canza jayo wannan ya raba wannan a sa dalan kare dalan azurwa duk wannan aiki din me kahuri ne kahurci da nasun qur'ani to dai wannan kaga an kahurce mu Allah to yanzu wannan abin da aka yi kuna iya kiran shi wani abu ne binne ya je to ne shi na kurin amma kahurci ne irin wani abin da ake canza juye hankalin mutum dole ya so ko a raba shi da wani ka annaba yake ina roƙa wata annaba ce ina roƙa wata ina tun ina roƙa tamam watilat shirkun annabi ya je roƙa da tama'im da tawilla tawilla shine wannan janyo hankali sai layu da guru da waye duka iradan su annabi ce da tauhid ake na shirka ka hurci ne annabi ce shirkun ne ka hurci ne da haka a takeice in haka bi halitta ba ke yan uwa ta kama mata amma sun an gano gashi abin da ya je a tuhume shi ya je ya tone ya binne wannan bakwaran sai mai maganar in zai kwanta da matar shi ta kiya annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza da'a rajul mar'atu ila firashi fa ana ma'aikata idan mutum ya kira matar shi zuwa shin huda falam ta ati in ya kira ta bata je mishi ba lanantar mala'ikatu mala'iku suna tsina masa albarka in mutum ya kira matar shi ta ƙi zuwa kwanciya ba sababin komi annabi ya ce mala'iku na tsina mata albarka wata ruwaya ake cewa idan namiji ya waye gari iya hushi da ita ka gana ko dole hushi to Allah ma zai Allah na sama na hushi da ita don haka ba karamin hadari bane ba inda hadda wata matsala to a nemi wani matsala a nemi warwararta ba a wajen kwanciya ba da yawa akwai mata wata jiya take man tambayar abin iya wakana ta ce mijinta bai biya mata bukatu sai in ya zo wajen kwanciya sai ta ce a'a sai ka ban kaza ko sai ka muna kaza ta kuma zai yi a lokacin nan haka ta gano raunin shi mutum shi uwa irin wannan al'amari duk da mijinki kin gano raunin shi bai halitta ki nemi biyan bukatar ki a lokacin kwanciya inda misali abinci ne na dorura bai baki wannan kina ce a dole ki nan wajibi ce nake amma haka kurin bukatar ki ta ra'ayin ki sha'abin ki na duniya wani biki wani kudin kaza wani abu daban naki ki ce ki gama shi da kwanciya he ya baki ya kwanta da ke to kina cikin hadari ba a me da al'amarin biyan bukata a wajen kwanciya matuka iya mijinki yanayin ma bukata ba uzurin komai ki ce kin iya ya miki kaza to kina cikin wancan hushi tsinuwa ta Allah da hushin Allah tsinuwar mala'iku da hushin Allah muna fata mata a gyara wajen neman problem daban a gyara shi daban ka a kawo a gama da lokacin kwanciya wannan bai halitta kuma hadari ne wannan iya cikin shi cikin bayanin ci annabi ya ga mata da yawa a gidan wuta ko mata sun yawa a gidan wuta da irin ababai ne wanda ana yi a takaice dai kenan ilwa a gyara dan hadari ne kuma halaka ce sai mai magana ta a yan adili ta sahu haka hin ji akwai dan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
ana sallah ne kamar yaya ha ana sallah eh kamar imamu ya dange ki tashi yi sa sallama ne kuma kai kai da kamar ya sallama ne sa ba sallar sallama ya ne to kuma ta biyu kamar sallama haka yin ga wasu sun yi sallama bangaren dama bangaren liman bangaren hagu ko kuma da wani daga bangaren liman ya yi dama ya hagu ya ne saboda sallama ne
to to sai mai magana a ta sahu an walalle ni na sha har zuwa wajen wakilan yan ta sahu musu nasihar su ma abokan aikinsu nasiha za ku bata sana'a ku kuna ga wani tasara ce samun kile ne a nan kowa ya san dalilin yan yan mai ake cewa yan kabu-kabu kowa ya san auren da ya lalace kan ta sahu kan kan kabu-kabu an goma ta shi biyar daba ta hau kabu-kabu har armi rabu nawa aka shi armi to wannan me ka haka nan mutum ya kishin matar shi wani ya rungume ta ta rungume wani ta hau bayan wani namiji duk shi ne magana yanzu ake ga Allah ka aje ta sahu duroba a gaba kujerar shi kadai aka mishi mata a bayan shi mutum bai shayin mace ta hau aje ta sahu ta ce kudin matar shi abi an samu jin daɗi ana ga an kace gaba to amma lalacewar wasu yana da ta sahun da wasu mata munin ya yi na adai ta sahu ya yi na kabu kabu domin kabu kabu tana baya tana iya ɗan ja da baya ma amma wannan kaga kujerar mutum guda na taɓa ganin mata biyu a ge a damu shi hagunkin shi kasan iskancin ya kai gaya lalaci ya kai gaya na sha tsaye da su in ce mana ka yi tsoron Allah ko in ce ke da rashin kumya da rashin kumya ki hau gindin ta gama gindin namiji Allah na sha tsaye da sai musu nasiha akwai rashin kumya gama ce wata gama gindi ta kashi da da sa wuri guda wai sai guda wai wai dan neman ko ara ko wani abu kaga wannan ita kanta mata akwai rashin kuma akwai rashin mutunci na diya mace mai kumya musulma wannan abun to mu dai nasiha mun yi kuma muna ta yi wallahi har na ji na ga wakilan su yace wallahi inda kuka bata aka bata kabu kabu za a bata a ta sauta ma a fasa hawanta dan mutai sai haka na mace ta ba shi kenan ba ka kenan dan ci gaban sana'a ku kuma da mutunci na mutane na ma'aurata da samun nutsuwa aka sa ake jin da ta sau amma idan kuna bari domin kamata ku kan ku wakilai kamata duk masu da kuke doka wanda ku yi doka duk da kuka ana ta sau ku dauki lambar shi duk da ta mai yake gaba dokar mace a damar shi har wanda ku dauki lamba ku dauki sunan shi a mai hukunci dan zai shafi kowa na daya akwai cin mutunci na iyalai akwai bata saba shari'a ku dauki doka duk wanda yake dokar mace a damar shi kudin ku dauki sunan not a dauki lambar shi a mai hukunci ya saba shara kuma zai soki sana'ar ta gaba daya wannan shi ne kurin sai a gare su muna jin hankali su gane abin zai illa ga sana'ar su gaba daya ko da saba saba Allah ne Allah taimake mu assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh agar muka labarta da warhaka sanu
eh malam tambaya gare eh zuwa biyu da ina da masallaci wanda na hadu suna to ya ɗan yi nesa da ni kuma akwai matsala da ake kewaye da ni misali kamar in irin tambaya da sukan wuce su zuwa hasken je in dawo musamman sokin da gadon goma ga abin nan da yake na nabi kuma yana magana da sukan tambaya da sukan harka a sallah kami na hadu suna wani bi sai limanin shi ma baya yi
bemi da kamfin amin a sallan fatima ina na hasuna da in ya karanta irin yadda sauran masalatai ake yi na gama gari in ya yi amin a sallan ya kimale kamar in ya yi galma ka take ta lokaci ya kusa kare ka take ta tabbiyar ka lokaci ya kusa karshe take tabbiyar eh shi ne tabbai kamar magana da sukan amin a sallan kuma
a takaice maganar kai yan wa kowa san muhimmancin sallah za ka je inda misali sallah babu nutsuwa babu karanta fatiha mai kyau ka je ka bi sallah ko da sunna ko ba sunna ba inda ba fatiha ba nutsuwa ba sallah ai gwanda ka sallah kai daya inda kake amma inda kai kudin ka je ka bi sallah ne kuma san zuwa yau da an cika rukuyi an cika qira'a komai ya tabbata ba gani abin da aka yi ba da saba sha sallah sai ka sallaka amma ka tabbata mun ga wurin sallah kan take ciki ko ka san hadin sun muka tamsa irin wannan limamman dan tsubbu ne misali iya wannan bige bige wannan kace kabi sallah kabi yadda kabi sallah kuma magana amin da yawa wai musinta kai kai yace yau dali sai ka ce amin ba mun ka inda inda yace wala dali bai ce amin ba inda iya hudi ne ya kabi sai hawara amma bai kai kai ta yace wala dali kai kai amin tunda shi bai yi biki sai kila bana makan shakara sai magana cewa wai kiransa iya jawo talauci wani manganu ne na shaidan na hudu ba shaidan kuma ni na san wasu wani cikin masu kudin garin na kuma sananne ne kiran sallaki na ba mutane masu a nuni hama na kama sunan shi ƙarya ce kuma da ba shaidan ce ba a magana kiran in ba ɗan in ba lalace ba in ba shaidan ba da jahilci a ga ga dangata wai abu mafi kima a musulunci mafi daraja a musulunci wani annabi yake cewa inda za a yi an ce ya takara ya zabi liman a cikin ku za a takara aiki muhimmanci a cikin rayuwar addini wa ma a ce wata lauci wannan shirman banza ne mai sa mai yawa ake ce haka nan mu ana al'adunmu kai yanzu kai ka tada harimi kai ya yi kudin garin ku ladanci ne da ladanci yake da da muhimmanci ce ka saudiya ta ladanin harami ya yi kudin garin ku duk wani gurin a yi shi kudi ka gane akwai abu ɗaya da mun anan mu anan ba da kyau ladanci da mutunci ne ya bai wani ya ƙara yawon duniyar shi ko ya da tira daman karatun islam bai ba bai komai ba kun ya bai yanzu bai aikin yi ne ga ne ke zaman banza bakin komi ya ce ka kira sallah shi ne ga abin ba mutunci dan bai tsaya koya ba kun da bai iya ba kun shi kenan dai a ce da Allah ya kira sallah kun shi an shi kira sallah shi sa ana ka ba mutunci amma sana'a ce aiki ne na mutum ibada ce kamata a zabi mutum wa zai yi ta kuma a koye ta to muna dan mu he wanda ya kasa bai aiki yi shi da ake zaga ladanci a unguwa shi ne matsalai amma ba gamin talauci da haba in masu arziki ma a ce maganar talauci wannan hudu shi dan cikuna takaice kuna sai mai magana ya sallama kahin liman in ka saka liman baka sani ba sai ka koma ka zama dan liman in yayi kuma ka sallama shike zama a kanka mun sallama uku akwai ruwa ta hasan hadisin akwai akwai akwai inqita a takaice ruwayar cewa sallama uku ce ba ta da inganci ruwayar sallama tabbata su a sunna ingantattu sallama biyu ce dama da hakunkuran sallama a dama a gabas a hagun ai ukun wannan ruwayar ce ba ta da ingantar magana assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya amana ya kokari alhamdulillah ga gawa lokaci ya zo karshe ta kai ta to yanzu tambaya ce da ke wuce kan wata yar kasuwa ce da suke zuwa ga siyayya haka to eh kulle kulle ne ma na ke ke musu yan kasuwa da ke musu eh tambaye su bisa ragewa ya sace a ya haɗin Allah hana haka ya tayo ai Allah ya hana haka ya sani dalilin wannan ne ya ke musu babban ɗarmi don su da ɗaya biyu ko da riba su baya musu gyara shine kuma take so su bi ƙarin bayani akan ya ne ya halitta ko ko dan ko dan ya ce da ɗarmin shi da na kasuwar da yake musu ba guda bane ko kalla kuma ya ne a takai kana ji na ko a takaice inda ake ci algushi misali a ce misali garam 100 ne ko kilo guda to wannan sun rage mutum ya sayi kilo ba kilo shine matsala amma misali wani kulli ne ita ta yana karba gida biyu ma ko gida ina kulli guda raba gida uku ma amma mutum ya sa abin da ya saya amma in mutum iya tsammanin wannan kullum misali garam kaza ne ko kilo kaza ne sai aka rage shi ne lahi amma in san in su misali misali misali kamar su misali tiya guda su tiya guda in ko misali gongoni ko ngo zakka araba ha wannan ni ne na mutumin da ya san zakka ya saya ya san gongoni ya saya amma mutum ya saya abin da iya tsammanin kaza ne an rage shi ne hadari masu bukatan kulli a wani wuri su su su kullun su mutum wani daidai kullun wani daidai saya ko zo in kasa ma na so kulli guda zo kasa gida goma kai kasa kasa abin da ka saya abin da ke laifi ka rage ya mutum abin da ya saya amma in yanzu abin da ya saya ba laifi bane ba
da sai kenan kawai kanka rage dai kamar a suna rage suna cewa suna rage da duk sai kullun su ba dai ba sai kullun su ba in dai kullun ba an samu da a gari kullun haka yake su suka rage in dai kullun suka soka to suka dai ta mutum sai kullun da ya gani ba laifi bane ba to shi kenan na eh eh eh eh daga nan murya ne da- to a takaice da kenan mutum abin da ya sa shi ke yake da shi kullum kaka sai ab- misali a wannan san garam ne ɗari- garam ɗari biyu kilo guda ne ni ya rage wani shi ne matsala amma kulli ne na so guda ina raba gida uku man sai da wanda mutumin abin da ganin shi ya saya ko in kasa gida uku gida goma an wannan ga lokaci yayi wani kisan ta amsa he kira daga baya lambar da aka bada bayan mun kare yana iya kira amma a yanzu lokacin namu ya zo karshe muna fata Allah ba mu ladan daidai kuma ku kula gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh